أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su tabbata ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa masu sauraronmu daga murya al'umma radio murya al'umma birnin kwani muna yi muku gaisuwa irin ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda kuka saba sauraronmu a daidai wannan lokaci a cikin barnamiji na ilimi da fahimta su ne jagora to a yau ma muna tare da Sheikh Abdulmalik Hafizahullah wanda a yau mun kawo muku wata tsaraba maudu'i wanda yake mai mahimmanci wanda yake da alaka da da'awa malam zai muna bayani game da abin da ya shahi da'awa da su wane ne du'at da kuma ya kamata a yi wannan da'awa mallan tambaya ta farko ita ce shin menene da'awa ta'arifud da'awa menene da'awa نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da alayensa da kuma waɗanda suka bi shi akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe. Yau insha Allah ta'ala za mu tattauna akan wani maudu'i ɗaya daga cikin maudu'ai masu muhimmanci wato maudu'i wanda ya shafi da'awa ad-da'watu ila Allah. To na farko kalma ta da'wa ta samo asali ne daga fi'ili na da'a yad'u da'watan wa du'a'an in an ka ce da'a da dalun da ainun da alif wadda take wato almamduda wadda aka tada tsaye mai kamar sanda kina yadda sanda take tsaye to sai a ce yad'u malaman surf sun ka ce asalin shi yad'u da'watan wa du'a'an du'a'un ne sai an ka ce du'a'un saboda wato wawun ta zo ƙarshe ana kalbukinta alhamza tsakankanin su akwai alqal to idan ka ga fi'ili ya zo da alif ta yi sama to yana nuna maka mudari in shi wawun ne idan kuma ka ga fi'ili ya zo amma alif kin shi ta yi kama da ya'un wadda an kai alif mai kamar ya'un to yana nuna maka mudari in shi ya'un ne kaga da'a sai a ce yad'u ghaza sai a ce yaghzu amma in an ka ce rama sai a ce yarmi sa'a sai a ce yas'a sa'yan malaman lugha sun ka bambanta don haka ɗabin ilimi ya kamata ya fahimci wannan abinda ake nufi da da'a ya da'u wato talabu iqbal shine a so ka ka fuskanto ko a kira ka dan ka zo shine wato asalin da'awa a yaren larabci to sai dai nan sai an ka ce ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah to ita ko da'awa zuwa ga Allah ta saba ma da'awa duk wadda ba wato ita ce kishiyar duk da'awar da ba ta kira zuwa ga Allah ba ina fata an fahimci wannan da kyau saboda da'awa kala biyu ce akwai ingantatta akwai wadda ba ta gari ba to da'awa ta annabawa da kuma wato ta sahabbai an gane ko da kuma ta malamai na gari zuwa ga Allah ita ce da'awa ta gari duk wadda ba ita ba zai zamanto ko ya zamanto da'awa ce tana tattare da kurakurai in ta musulunci ce ko ko ya zamanto da'awa ce ta kafirci domin wani lokaci da'awa ba wai waɗansu ɗalibai an ce da'awa sai su ce ai abinda ake nufi da'awa ta alkhairi mm kalima ta da'awa tana zuwa zuwa ga alkhairi tana zuwa zuwa ga sharri domin Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa waje alnahum a immatan ya da'una ilan nar mun sanya shugabanni na kafirai su kira su zuwa ga wuta kaga ya da'una suna kira ashe wato ba shi ke nuna cewa ba duk an ka faɗi kalima ta da'awa tana nufin alkhairi haka kalima ta huda tana nufin shari'a a'a ba kullum tana nufin shari'a zuwa ga alkhairi ba wani lokaci tana zuwa tana zuwa ga ma'ana zuwa ga kira, kira zuwa ga sharri ko ga abin da babu alkhairi a cikin sa an gane ko misali eh, Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hajj yake cewa game da shaitan kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir shaitan yana shirar da mutum zuwa ga hanya ta wuta to kaga babu alkhairi a cikin hanyar wuta Eh, ranar tashin alkiyama Allah yana faɗa game da waɗanda suka bijire kafirai kenan wato Allah subhanahu wata'ala yake cewa uhshurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim ku shiryar da su zuwa ga hanyar jahannama ka ku ga ba abu na wanda dan adam yake bukata ba to da haka yana da kyau dan adam ya fahimci wato abinda ake nufi da addawa kira ila Allah zuwa ga Allah ya saba ma duk kira wanda ba zuwa ga Allah subhanahu wataala ba to wannan shiri ne abinda zamu iya cewa a gurguje wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai abin da ya shahi tarihi da'awa tarihi na da'awa to yaya ta kwara menene tarihinta
to in an ce kira zuwa ga Allah bai keɓanta ba zuwa ga wato kafirai saboda yana daga cikin ma matsalolin da muke fama da su sai wani sa tsammanin da'awa ta tsaya ne akan kafirai a'a shi musulmi ana kiransa zuwa ga inda yake da wato sakaci ko ko a nuna masa wani abu wanda bai sani ba duka da'awa ce shi yasa muke ganin cewa yau akwai mutane masu yin da'awa cikin musulmi da da'awa ta keɓanta ga kafirai da sai a ce to duka mu bar kasashen mu koma zuwa ga kafirai a'a ana kiran musulmi ana kiran kafiri sai dai kowane ya bambanta da abin da za a kira shi idan mutum bai da aƙida ko kafiri ne sai a kira shi zuwa ga aƙida awwalan sannan in mutum ya karbi da awa ko yana da aƙida to sai a kira shi zuwa ga inda yake da kuskure ko kuma a tsoratar da shi akan kada yayi shirka ko ya koma zuwa ga ɗabi'o'i waɗanda ba na gari bai koma akan su shi yasa zaka alkur'ani yana magana kan musulmi yana magana kan kafirai domin musulmi imanin mutane daban-daban ne wani imanin sa yana da karfi wani imanin sa tsakatsakiya wani imanin sa ranke ranke to kenan daukan mutane a matsayi ɗaya cikin da'awa shi kashi matsala ne ina fata an fahimci wannan to tarihin da'awa idan muka ce haka zamu ga annabi adam alaihi salam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim shine farkon wanda za a cewa yayi da'awa domin annabi adam da tauhidi ya zo to da ya zo da tauhidi nan kuma ya samu zuri'a to a wannan lokaci kuma dukkansu sun kasance akan tauhidi to su ba a kira su zuwa ga wato cewa ba tauhidi don su suna da tauhidi kamar yadda nasoshi suka nuna a cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam a nan za mu ce kenan asalin ƙasa tauhidi ne daga baya shirka ta bijiro sabanin wanda ka ce a asalin mutane arna ne sannan suka zama musulmai ko a makka annabi ibrahima da ya gina ka'aba ai ba shirka ba wa ma kana minal mushrikin daga baya amr bin luhai ya zo ya ga waɗansu gumaka a tafiye-tafiyensa ya zo ya kawo su a makka sai shirka ta shigo kenan da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya rusa gumaka a makka da waɗanda suke cewa a'a bai mutumta mushrikai ba a'a dama su mushrikai su ne ba su mutumta ka'aba ba don wanda ya gina ta akan tauhidi ya gina ta yana da kyau mu fahimci wannan da kyau kenan asalin dan adam shine musulunci da tauhidi ba shirka ba shirka daga baya ne ta zo to shi yasa waɗanda suke cewa kamar misali a tarihi an ce ilimin tarihi kaga shak antadiop na kasar senegal yana nuna su a nasu tsari dan adam ya fara rayuwa ne a afirka to kaga sai tura suna cewa l'afrique berceau de l'humanité waɗanda suka yarda da abin da ya faɗa to amma kuma sai su dawo sai ai asalin africa ai arnanci na alhali ko in ma muka ɗauki cewa to dan adam ya fara rayuwa ne bisa a africa duk da yake babu nasi akan wannan to annabi adamu ai ba mushriki bane kristanci ya yarda da cewa annabi adamu ba mushriki bane kuma yahudanci ya yarda da cewa annabi adamu ba mushriki bane to ta ina kuma za a ce asalin dan adam shirka ne amma le philosophe sai su ce asalin dan adam wato yana da ibada amma daga baya ya koma yana bai da bukatuwa zuwa ga ibada don da yana tsoro sai ya makami sai ya daina tsoro dama abin da ke sa dan adam ya bukaci Allah shine bai da na'ura bai da karfin da zai kare kai ne daga baya da yayi ilimi ya iya kirkirar na'urori kawai sai ya ga ya kamata ya bar Allah to kaga waɗannan matsaloli ne waɗanda turawa yanzu suke cikinsu kuma suke kokarin su watso waɗannan musibu a cikin ƙasashenmu musamman lokacin da abubuwa suke da sauƙi ta fuskar intanet da kuma abubuwan da suka kama da haka ina fata an fahimci ni Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma daya akan tauhidi wannan zamu yi takhsisin wato ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adamu da ya kashe ɗaya daga ciki shi wannan ya mutu a matsayin kafiri domin ya kashe dan uwansa kuma nasoshi sun nuna cewa ba musulmi bane ina fata an fahimci ko kuma nasoshi sun nuna cewa dai shi dan wuta ne ko ba haka ba to idan muka duba sai malamai suka ce Allah ce fa ba'athallahu an-nabiyina sai Allah turo annabawa to sai malamai sun ka kaddara kenan kanan nasu ummatan wahida fakhtalafu wadansu daga cikin malamai suka ce kanan nasu ummatan wahida ala tauhidi mutane sun kasance al'umma daya akan tauhidi tun daga annabi adamu har zuwa ga annabi nuh an gane ko to fakhtalafu sai suka yi sabani kuma wannan alkur'ani ya tabbatar da shi kafin ma waɗannan riwayat na ibnu abbas in ka diba cikin suratul suratul yunus wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu mutane ba su kasance ba face al'umma ɗaya sai suka yi sabani kaga qur'ani ne tabbatar da wannan to amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wa ma kana nasu illa ummat wato kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda akan shirka kaga su sun fassara shi ba akan imani ba sai suka ce wato abinda sun kasance akan shirka fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya turo manzanni kenan dan ma in mutane na akan shirka suna da sabani domin mu zaka iske suna bauta ma alloli daban-daban wani ga Allah shi yafi na wani fakhtalafu su kai sabani sai wannan tafsirin yana gaskatuwa ne akan misali mutanen Makka da suke akan shirka Allah ya turo musu annabawa ko sauran mutane da suke akan shirka Allah ya turo musu annabawa amma mutanen annabi Adam to su wannan fasara ba za ta hau akan su ba dole sai mun fahimci wannan ina fata an fahimta dan koda baka san da fasara ba tana yawa wata rana ka jita ka yi mamakinta shi dai ibnu abbas ga abin da ya fassara kuma athar da suka tabbata daga wajen shi kuma malamai suna ɗaukarsa fi hukumil marfu don ba da labarin abin da ya faru zamanin annabi adam yana daga cikin abin da yake na gaibi an gane ko da haka wannan asarkin kuma malamai sun ingantar da shi an gane ko to wannan shi kenan tarihin da'awa ashe tun zamanin annabi adam akwai da'awa to sannan ta bambanta daga al'ummomi zuwa ga al'ummomi har zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine karshen annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kira zuwa ga Allah ayoyi da dama sun yi bayanin wannan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kaura sahabbai sun karba wannan tuta ta da'awa suka ci gaba da yi har lokacin da suka kare tabi'ina suka zo tabi'i tabi'ina suka zo har aka zo ahadul khulafa ya kare daular umawiyya ta zo ta kare daular abbasiyya ta zo ta kare ta yi rayuwa tare da daula ta andalusiyya daula abbasiyya ta ruguje ko ta yi rauni zamanin ad-dawlar mutatabi'a da ad-dawlar andalusiyya wato daula ta andalus da musulmi suka yi a kasar spain ta zo ta ruguje aka samu daular uthmaniyya ta kasar turkiya ta dauka tare da daula ta uthmaniyya ta kasar sheikh uthman bin fodio sannan kuma kafirai suka samu suka yaki kasashen musulmai suka ruguza waɗannan daulolin da daula ta turkiya ta uthmaniyya ta turkiya 1923 da daula ta sheikh uthman bin fodio wadda kafin wannan lokaci ma turawa suka samu suka ruguzar da ita a ƙarshe dai ya kasance da'awa yanzu sai ta koma akan ba akan gwamnatoci ba tunda bayan sukutu daula ta wato turkiya sai aka samu daula ta saudiya ita ma ta ɗauka wadda ta sha fama da matsaloli to kuma dai daga nan musulmi a kowane yanki suna yin da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har ya kasance kuma yanzu da aka buɗe jami'o'i an keɓe kismi wanda yake kula da da'awa ta addinin musulunci domin saboda muhimmancin da'awa da irin mas'aloli da suka bijiro ma musulmi daban-daban halin musulmi suna cikin rauni yanzu ba su da ƙarfi sannan kuma kasancewar duniya yanzu ta sabunta akwai abubuwa da ake buƙatar fatawoyi a kansu da kuma mai da'awa ya zamanto ya san zamanin da yake ciki ya fahimci hanyoyin da'awa ya fahimci salo-salo na da'awa al'asalibu da'awiyya to wannan shi ne a gurguje tarihin da'awa wato a takaice wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai nukuta ta gaba muna son mu ji rukunai na da'awa na'am ya za mu iya fahimta wa'annan rukunai saboda wannan babban aiki musamman a da'awatu ilallah ya kamata a ce tana da rukunai na'am ko kuma manhaji wanda ake bi wajen isar da sako Gaskiya.
wa'annan irin rukunai ne ga wannan da'awa to kamar yadda muka sani cewa in an ce rukunai an gane ko jam'i ne na arkan malam bahaushe na cewa gimshikai an gane ko in an ce rukunnai ko farillai dama galibi dai mutane sun fahimta su cikin sallah to ita ma da'awa tana da rukunnai da haka za mu taɓo su rukunnai ne guda hudu ɗai bayan ɗaya idan muka duba na farko cikin arkanu da'awa ana buƙatar wato na farko adda'iya wanda zai yi kira zuwa ga Allah shine ake kira al-mustahdif wanda shine zai nufaci mutane da da'awarsa sai kuma almadu'u ko almustahdaf wanda ake kira wanda aka nufa da da'awar shine ake kira almaf'ulu bihi cikin nahwu wanda akan shi ne da'awar za ta fada sai abu na uku ma yud'a bihi abinda za a yi da'awa da shi shine alilmu ilimi sai kuma ilimi na addini da ilimi na sanin zamanin da kake ciki na hudu kuma sai al-uslub shine suke kira kaifiyatu da'wa wato hanyar da za a bi uslubin da za a bi wajen gabatar da da'awa to waɗannan su ne rukunan da'awa guda hudu waɗanda gid- da'awa ta gino a kansu kowanne daga cikin waɗannan kuma yana buƙatar bayani yana buƙatar sharuɗa sai mu fara da na farko shine alfa'il ko adda'iya ko adda'i adda'iya nan in an ce adda'iya an ƙara ta'un atta'u huna laysat litanif ba ana nufin mace ba nan ana nufin wato atta'u huna wato laysa littafriq bayna adh-dhakari wal untha abinda ake nufi da ita huna litakidi kamar da za a ce al'allamatu babban masani ai ba mace ake nufi ba al-fahama ana nufin babban mai fahimta kuma mai fahimtar da al'umma to amma wani lokaci an ka ce adda'i namiji adda'i ya tumace mai kira zuwa ga Allah to nan ba dole ba sai namiji ke kira zuwa ga zuwa ga da'awa dan ya kamata mu fahimci wannan amma dai adda'i yanan ana nufin mai yawan kira zuwa ga Allah in ana nufin namiji in kuma ana nufin mace to don a bambanta tsakanin namiji da mace yana da kyau wannan aya dan bambanta shi saboda mas'aloli na lugha kasan suna da hatsari sosai to idan muka duba wannan shi mai kira zuwa ga Allah yana buƙatar sharuɗa na farko ya zamanto zai yi da'awa ne don neman yarda Allah zai yi da'awa don neman yarda Allah ba don saboda neman girma ba ba don saboda neman wani abin duniya ba ba don saboda neman shahara ba a'a zai yi ne don saboda mutane su gane addinin Allah ikhlasi kina abin da ake kira zuwa ikhlasi shine tsarkake niyya daga ciki ana buƙatar sifatu da'iya ya zamanto alim masani domin shaidan yana buga masu da'awa ta fuska guda biyu masu kokarin da'awa ba su da ilimi masu ilimi suna da ragganci wajen da'awa saboda shaidan kowane yana zo mai ta wata fuska in kana da kokarin da'awa to sai ka isa ka wani lokaci baka da kokarin neman ilimi to kaga sai ya zamanto kana yin da'awa ne akan tana yiwa ma wato abin da kake kira zuwa gare shi kai kanka baka fahimce shi ba shi kuma mai ilimi sai shaidan ya sa mai ragganci a'a ba a ce dole sai ka yi da'awa ba kullun amma ka dibi mi za ka iya yi a cikin iliminka a wani fage ne za ka kata ka gudunmuwa a da'awa in kana da sani to sai ka iske mai neman ilimi an shigaltar da shi daga neman duniyarsa da kula da 'ya'yansa kawai da wani abu wanda kuma kowa har kafiri abin da an damuwarsa yadda zai ci da gidansa da iyalansa kowane ne shi da haka dole ka keɓe lokaci na Allah na da'awa gwargwadon kuma abin da za ka iya ina fata an fahimce ni to ana buƙatar niyya kyakkyawa kuma niyyar nan ko da yaushe kai ta neman tsarkaka gare ta musamman zamanin TV musamman zamanin internet musamman zamanin kafafen yada labarai da fitintinu na neman girma sun yi yawa na biyu ilmi ilmi kuma ba abu ne wanda ake ƙara ɗauka ba a'a ilimi ne ake buƙata gare ka na ka san addini da kyau duk matsalar da zaka kira zuwa gare ta kace tana da kyau kana da dalilai duk abin da zaka ce bai da kyau kana da dalilai wannan kuma ba shi ke nuna cewa ba baka yin kuskure kana yin kuskure amma dai galibi a gane abubuwan da kake faɗa akan ilimi kake faɗar su ya kamata fahimci wannan na uku ana son da'iya ya zamanto labiq labiqun allabaqa shine kaifin hankali al'arib mutum ya zamanto mai kaifin hankali ba a son mai da'awa yana da'awa bai kallon abin da ke kewaye da shi domin ba za ka yi aikin Allah ba sai ka tuna da cewa kana da makiya shayatin aljinni wal insi yadda annabawa suke da makiya domin shedan yana yakar mutumin da yake son ayi ma Allah aiki ne ba wai wanda ake wanda ke saba ma Allah ba wanda ke saba ma Allah shedan ya kare da shi amma wanda ke kokarin a dawo zuwa ga Allah to shine kullun shine kullun shedan yake nema to don haka dole mai da'awa zuwa ga Allah sai ya fahimci wannan da kyau an gane ko shedan yana son mutumin da yake kokarin kwatanta gaskiya cikin al'umma ina fatan ana fahimta ta to kaga sai ka zamanto ka fahimci kana da makiya cikin masu da'awa kana da makiya cikin shayatinul jinni wal insi cikin mutane da aljannu Allah subhanahu wataala kuma wannan kaga dai wannan kiyayya ne daga annabawa dan tafarke su ne kakkama Allah subhanahu wataala yake cewa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي ما لم يسكت وكذلك جعلنا لكل نبي أي كما جعلنا لك أعداء من الجن والإنس جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن من سنجام كوني النبي شيطان متارد الجن يوحي بعضهم إلى بعض ساشن سينا وحي زوا ساشي أشي شيطان ينا إيه شيطان الجني ينا إيه وحي زوا شيطان نمتن التي زخرف القول غرورا zance wanda ake kawatawa don rudi walau sha a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa yaftaru almuhimmu dai kasancewa kana da makiya kenan kayi taka tsantsan na duk abin da zaka aikata kayi taka tsantsan na duk maganar da zaka faɗa domin ana kiyaye da kai to sannan kuma ya kamata mai da'awa daga cikin sifofin da kamata ya siffantu da su ya zamanto mai haƙuri domin hanyar annabawa ce shi yasa ma Allah yake yawan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hankuri saboda abu ne ana buƙatar dagewa ayoyin da suke umurtarsa da hakuri suna da yawa wali rabbika fasbir fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ayoyi da dama suna cewa manzo ya hakuri tare da kuma yana da hankurin kuma ya fi kowa hakuri saboda mi saboda abu ne wanda yake na buƙatar jajircewa ita da awa ba ta da lokacin da za a cewa an yi ritaya ba aikin gwamnati ba ne a'a mutum na iya yin da'awa har sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to don haka ne tana buƙatar haƙuri tana buƙatar fahimtar lokacin da kake ciki zamanin da kake ciki abin da zaka faɗa wa yake kewaye da kai menene bambanci tsakankanin mutane wane ne al'amarin addini ya dame shi kwarai ya zama to ko da yaushe ana tare da shi wane ne ake gani yana tsakatsakiya shi ma sai a tafi da shi daidai karfin imanin sa wane ne ake gani yana da sako-sako ba watsar da shi za a yi ba sai a ɗauke shi shi ma daidai daidai matsayinsa to kaga wannan su ne sifofi na ɗaya daga cikin rukunai na masu da'awa na kawo sifofi ba wai waɗannan bane malamai sun shimfiɗa sifofi da dama amma na kawo waɗanda wato suka fi muhimmanci kwarai da gaske wallahu alam
malam mun ji sifa ta adda'iya kamar da kuka yi bayani yanzu muna son sifa ta almad'u to almad'u za mu kasa shi wato kashi shidda akwai almadu'u wanda za a kira musulmi ne akwai almadu'u wanda za a kira kafiri ne to idan musulmi ne za a kalli ababe guda uku na farko za a kalli ƙarfin imaninsa na biyu za a kalli ƙarfin iliminsa an gane ko na uku za a kalli halin da yake ciki wato ƙarfin imanin mutum lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya da'awa yana da sahabbai sahabban nan idan kowane al'amari ya tashi kowane za a neme shi ne inda aka san yana da kokari in ciyar da dukiya ne kaga sai a ce an san su wane da wani idan abin da ya shafi rubuta alqur'ani ne sai a ce an san wane da wani idan abin da ya shafi koyon wani yare ne sai a ce wane da wani idan za a tura sako ne za a tura wane da wani idan yanki kaza ne za a turawa wajen da'awa sai a zaɓi wane da wani kowane al'amari an san wanda ya cancanta da shi shi yasa idan za ka yi bayani a da'awa ana son kowa ka yi mishi bayani irin yadda hankalin shi zai karba ko kuma kowa ka yi mishi bayani irin yadda zai gamsu to na ilimi kuma ya kamata kowa ka san daidai iliminsa idan da za ka yi muhadara a ƙauye ba ɗaya muhadarar da za ka yi a birni ba idan za ka yi muhadara a jami'a ba ɗaya bane da muhadarar da za ka yi a birni idan za ka muhadara ga mutanen gwamnati zalla to ba ɗaya bane da muhadarar da za ka yi ga 'yan kasuwa idan za ka yi muhadara ga mutanen da suke jami'an tsaro ne ba ɗaya bai ke da muhadara wanda za ka yi ga mutanen da ba jami'an tsaro ba idan za ka yi muhadara ko da'awa ko wa'azi ga mutane sai in ya zamanto ya haɗa mutane gaba ɗaya to nan kuma sai ka rarraba maudu'i ka dan tsatsakura kowa ka bashi daidai irin nashi to wannan yana da buƙatar ka fahimci wato wato ilimin mutum da kuma wato jahilcinsa abu na uku sai hali halin wanda za ka yi ma da'awa ana kallon shi halin wanda za ka yi ma da'awa in musulmi ne misali baka zuwa service ana aiki ka ce ka zo wa'azi a aje aiki a saurari wa'azinka kaga ba zai yiwa ba ba ka tashi karhe goma sha biyu na dare ka cewa aziza kai kowa ya shiga kwana a'a za ka zaɓi lokacin da kake ganin mutane ko wace al'umma lokacin da ga yi a wani wuri ba shi ne lokacin da ke yi a wani wuri ba wani lokaci sai ka iske mutane daga azahar zuwa la'asar ne suke da dama wata al'umma kuma yanzu a ƙauye in ka duba lokacin noma in ba an ce maka an yi sallar la'asar ba ba za ka samun dama ba misali koko daga magariba zuwa isha'i shine mutanen lokacin da mutane ba sa ganin tsawonsa sai su mutsani su saurare ka shi yasa kake gani yanzu da yawa daga cikin malamai masu darussa in ba darasi mai dan tsawo wanda zai kai awa ɗaya da rabi galibi bayan magariba ne ake farawa daga magariba zuwa isha'i dan an ƙara minti goma sha biyar ashirin mutane ba sa jin nauyi amma in darasi ya zamanto bayan isha'i ne sai ka iske ba kowa ke iya zuwa ba bayan asuba in ba irin kamar wajen su sakkwato ba da an saba darussa bayan sallar asuba har zuwa karfe tara kowa ya yi karatu sannan a fito zuwa kasuwa kaga in kace zaka sa wannan darasi a wani yanki kaga mutane ba za su iya zuwa ba to kaga wannan abin da ya shafi musulmi kenan in ma kafiri ne shi ma za a kalle shi akwai kafirin da shi ya san gaskiya ne ya ƙi bin gaskiya mukabara kenan to shi kuma akwai da kamata kai masa da'awa akwai kafirin da shi bai fahimci gaskiya ba amma inda zai fahimce ta da zai bi ta shi ma akwai usulubin da kamata kai masa magana akwai kafirin da kuma shi imma'a ne an gane ko kalima ta imma'a malaman sarfu suke cewa nahtakinta akai in an ce nahta an sassaka wasu kalmomi ne akai kalma guda kamar basmala kaga bismillahir rahmanir rahim ne aka dauko dam'aza adama Allahu izzakani hauqala la haula wala quwwata illa billah to haka imma'a mutumin da ke cewa inni ma'aka ne wanda shi babu ruwa ne idan masu gidajen shi sun bi ya bi to irin waɗannan su kuma sai ka san salon da zaka bi na da'awa zuwa gare su shi yasa wato zaka kalli karfin jahilcin kafiri shin ya san gaskiya ne ya bijire ko ko bai san gaskiya bane kenan kowane akwai irin yadda ake masa magana shi yasa kake ganin asalib na da'awa na annabawa sun suna kallon halayen mutane kowa ana kallon iliminsa ana kallon yadda matsalar take da karfi a gare shi kuma ana kallon abin da ke kewaye da shi wani yana iya shiga musulunci yanzu amma abin da yake tsoro jari jari saboda mi saboda idan ya kauce yan uwan shi ba za su bashi jari ba to idan ya zo zai musulunta yana nuna wannan matsala bai dace ba ka ce a addinin musulunci don Allah ake yi ba kawai ka a sai ka ce to babu matsala yau in kan musulunta za mu yi shela in ka san wani mai kuɗi ma wanda zai iya bashi jari sai ka je ka tumta mai to akram alhaji wani an gane ko in malami ne kuma alhaji akramakallah ga wani dan uwa yana son ya musulunta amma matsalarsa jari yan uwansa za su iya abin gana shi muna son a taimaka mishi akwai mutumin da zai iya bada jari kai tsaye in ma wannan ta ce tura a gaya ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani yana son ya musulunta muna son a taimaka mishi kaga in yan musulunta aka bashi jari kaga ya huta akwai wanda yake bada labari wata mace ce kirista ce tana son ta musulunta amma tana jin tsoron yan uwanta amma ita abinda take so wa zai aure ta cikin musulmi wani mutum iyayensa ba su so ba shi kuma ya nuna musu a'a jihadi yake son yayi da ya yarda zai aure ta kai tsaye ta musulunta kuma suka ci gaba da zaman su to kaga irin waɗannan shi mai kira ana kallon matsalolin da yake fama da su da yadda za a yi masa da'awa da kuma irin yadda ya kamata a yi kokarin a jawo hankalinsa kaɗan kaɗan mutumin da yake musulmi ne ba yake da wanda ya shiga musulunci yau ba ka a ɗora mai ayyukan musulunci waɗanda bai iya kai tsaye koma zuwa ga kafirci to don haka irin waɗannan abubuwa duka ana fahimta su ta fuskar ba dole ba kuma sai mutum ya ce jami'a ta da'awa don wani na ya to yanzu mun ce an buɗe kismi na jami'a ta da'awa to in mutum bai je can ba zai yin da'awa a wannan ba sharaɗi ba ne idan ka karanta littattafai da salon malamai ai annaba ba jami'a suka yi ba sahabbai ba wata jami'a suka je ba sun yi karatu ne a jami'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Makka cikin dar na Ibn Arqam Ibn Abi al-Arqam a Madina kuma a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gidansa suka ɗauki ilimi kinan ilimi ba shar'i bane sai an je jami'a amma ita jami'a tana taimakawa ne ta koya ma yadda ake bincike kuma ta wayar da kai amma ba ita za ta baka ilimi ba sai ka dage ka ci gaba da karatu da bincike to wannan shine abin da muke son mu kwatanta ma yan uwa dan wani yana tsammanin dole sai mutum ya kulliyatu da'awa a dubban malamai na nan ba su je kulliyatu da'awa ba kuma sauran suna da'awa kuma sun iya da'awar domin abin da yake da bukatar ka san manhajin da ka'idodin da komai wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi eh malam tambayar mu ta gaba ita ce idan a fagen da'awa idan aka samu malami shine adda'iya wanda yake kira kuma sannan aka samu wanda ake kira domin yanzu ake bukata to abinda ake bukata na gaba shine mayu da abihi abinda za a kira da shi shine al-ilm al-ilm in an ce ilimi ba shine ka san komai ba a'a abinda kake so ka kira mutane zuwa gare shi shin ka tabbatar da abinda yana da kyau abin da kake son ka hana mutane shin kana da tabbacin abin nan bai da kyau saboda shi da awata danganta yanzu wani wuri mai kawa'idi shine limamin juma'a dan babu wanda ya iya kawa'idin in ba shi ba kuma dole shi zai bada sallah shi ne fi kowa ilimin to shi yasa irin waɗannan ababen na matsayin da'awa yana da buƙatar ya zamanto ka san abin da kake da'awa a kansa an gane ko zan dan bada wani misali na zancen karkasa masu da'awa da mun ka kawo wani na ganin cewa ya za a bambanta tsakanin musulmi da musulmi wajen da'awa a cikin alkur'ani Allah ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah mun gada da littafin mu waɗanda muka zaba daga cikin bayan mu fa minhum zalimun li nafsihi akwai wanda ya zalunci kansa kuma shi na cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum muqtasidun akwai na tsakasakkiya wa minhum sabiqun bil khairat akwai mai gaugawa zuwa alkhairi kaga Allah ne nassi na alqur'ani ne nuna bambancin wannan al'umma ba ni ne bambanta su ba to haka kafirai zaka iske akwai mutashaddid mai tsanani akwai wanda bai da tsanani to don haka irin waɗannan taksima ta wani lokaci ana kawo su akwai nasoshi ko kuma a hankalce za a iya fahimta cikin ɗabi'an mutane ana iya samun wannan bambanci in an ka ce ilimi ya zama to kana da ilimi abinda zaka hana ko zaka umarni da shi amma idan da'awa ita ce aikinka to tana buƙatar ilimi ba ɗan kaɗan ba akwai bambanci tsakanin in tashi in yi ma mutane wa'azi kan wata mas'ala da kuma in zamanto malamin da'awa shi yin da'awa in abin mai kyau ne ko da ma kai ba babban malami bane misali dai ka san abin nan tabbas ka ji malamai sun yi bayani sai ka tashi kan mutane ka ce mutane ana yin abu kaza amma kuma bai da kyau malamai sun faɗi kaza sun faɗi kaza ya kamata mu gyara khalas ya ƙare amma kuma da'awa in ta zan aikin ka to sai kana da cikakken ilimi shi yasa imamul bukhari sai da ya babi babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal babi wanda ke nuna cewa sai an nemi sani sannan a yi magana a yi aiki don aikin da da maganar da aka gina ba a kan sani ba kuskuren ta yawa ne da shi akwai wata shubuha da suke kawowa sai ga mutum yau ya shiga cikin fagen da'awa yau ya zama malamin da'awa ko mutum ya ɗauki littattafan faransai da anglai ya karanta ya ce shi malamin da'awa ne wanda fahimtar shari'a da alkur'ani dole sai ta fuskar larabci da kyau kuma sai kaga yana kuskurantar da malamai saboda ya san wani abu game da duniya su malamai ba sani ba sai ya nuna a'a nasu kuskure ne a'a kai baka san alqur'ani da kyau ba da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari mu dan yi bayani sai suna kafa hujja da Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun waltakum minkum ummatun asamu daga cikin ku to kaga nan minkum malamai sun yi sabani min tana da ma'ana ɗai ɗai ɗai kusan ma'ana goma sha biyar a cikin yaren larabci shin to min din nan kai da yanzu kake son ka yi fassara ma'ana goma sha biyar gare ta nawa ka sani sai su ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ko isar da sako na ko da aya guda ce a ba laifi kuma rubba muballighin aw amin sami tana yiwa wanda za a isar ma da sako ya fi fahimtar sa daga wanda ma ya isar da sakon daga nan aka ciro ilimin fiqihu amma ya zamanto ai sakon da an ka isar ana da tabbacin ya inganta shi yasa kenan fiqihu da hadisi ba su ci karo da juna ba domin shi wanda isar da sako ya san abin ya inganta in malamin hadisi ne in kuma malamin fiqh ne bayan ya tabbatar da ingancin hadisi lokacin ne zai fitar da hukunci a ciki in kuma malamin hadisi ne malamin fiqh ne sai ya tabbatar da ingancin hadisin ya fitar da fiqh to sai suka ce ai an ce ballighu anni walau aya a ba laifi ka isar da sako walau aya to inda kana tsaya bakin ayan ne bakin abin da ka sani ka tsaya kan shi amma yanzu in ka shiga da awa yau kuma ka fara wa'azi yau ko cikin wata guda to ina ilimin kuma cikakke kaga akwai matsala amma in yankin ka kai kadai na adadin sauran sani to sai kai iya gurgurdon ka to sai sun ka ce minkum waɗansu malaman tafsiri suka ce minkum wata al'umma daga cikin ku wasu suka ce a minkum ana nufin min bayaniya domin akwai lokacin da min take zuwa tana nufin albayan wato nan waltakum minkum a same ku al'umma ce sai aka tambaye su menene dalilin ku suka ce to ai al'umma kowa wajibi ne yayi da'awa inda an ce ballighu anni walau aya kun ba musulmin da bai sabu ilimi ba ko da ba aya guda bace kuma Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna wa ulaika waɗancan da anka faɗa humul muflihuna sune masu cin nasara kenan ko in bu su yi da'awa ba kenan ko ai ba za su ci nasara ba kenan duk musulmi sun shiga ciki waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan minkum ana rufin sashen ko ya zamanto aikin su da'awa tab'idiyya ce an gane ko ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun domin ita da'awa fardu kifaya ce ba fardu ainin bace Allah ce shi jihadi ma ba dole ba kowa ya fita wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ba zai yiwa ba dukkan mu'minai su fita to kaga waɗannan dai mas'aloli ne da malamai na ce min tana iya ɗaukar ma'ana goma sha biyar a cikin yaren larabci wannan aisha to kaje wata magana ka koma cikin littafin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari kaga ma'ana da take ɗauka da huruful jarri wa atharuha fi dilalat wata majistar da aka rubuta a ƙasar wato libya a kulliyatud da'wa al-islamiyya to almuhimmu dai ko mun ce kowa dole shi da'awa za ka yi da'awa ne gurgurdon abin da Allah ya baka tsakaninka da iyalinka tsakaninka da al'ummarka in a wani ƙauye kake ko a wani gari ko a wani yanki wanda babu masana sai ka yi bakin iya abin da za ka iya amma da'awa ta zamanto abu tabbatacce to dole sai waɗanda Allah ba ilimi wanda za su iya ma wato al'umma magana irin yadda ya kamata da haka babban abin da ake da'awa da shi shine ilimi ba yadda za a yi da'awa ta ɗore matuƙar babu ilimi saboda ilimi kullum mas'aloli sababbi suna bijirowa in babu karatu ba za ka yin bayani kansu ba kuma kakkai da awa akan abin da baka sani ba sai ka halakar da kanka ka halakar da al'umma Allah ya muni tsari wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai mas'ala ta gaba shin yaya ake yin da'awa idan an samu ilimi na'am wace hanya ce ake bi domin isar da wannan sako to eh gaskiya yadda ake da'awa na farko ana bukatar usulubi saboda da yawa eh, kamar yadda zo hadisi na sahihul bukhari innama bu'ithum muyassirin an turo ku koyi da'awa cikin sauki wani da ya fara da'awa zai tsananta da'awa tana bukatar kasan salo na annabawa ga alkur'ani ne ya kawo da kisoshin annabawa ba dan ayi rana ayi tadi a wace ba a'a ya kawo su ne don ka gane kowanne mutum akwai uslubin da ake masa da'awa shi yasa karatun manhaji na annabawa ko na wani annabi daga cikin annabawa alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yana da muhimmanci ka gane yadda sun kai da'awa don da su ne muke yin koyi to akwai asalib da dama na da'awa na farko ana buƙatar hikma Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikma hikma shine ka aza abu wurin shi kowa kai masa bayani irin yadda ya kamata za ka magana da mutumin da ya girmaye ka kaga ya kamata ka nuna mai grand frère in ya kai matsayin babanka babanka in ya kai matsayin kakanka kakanka amma kana ma mutum magana kamar kana ma yaron ka magana kaga akwai matsala annabi ibrahim da yake da- da'awa da babansa kiran sai ki yana ci masa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a kaga ya abati sai da ci ya kai babana Luqman al-Hakim ko mun ce annabi na ko mun ce salihin bawa duk da dai babu nassin da ya tabbatar da cewa annabi ne istinbati ne kalma ta hikma wani lokaci tana nufin annabta cikin alqur'ani wani lokaci kuma tana zakkuwa da ma'ana ba ta annabta ba shi yasa malamai suka yi sabani amma sai ce ma ɗansa ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana yana nuna tausayi zuwa gare sa annabi Musa da zai je wajen da'awa sai Allah ya ce ma eh, annabi Musa eh, ya ce ma fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana mai laushi mai tafshi to kaga sai kai uslubut targhib wat tarhib at targhib ka kwadaitar da mutane ka nuna ma mutane Allah zai gafarta musu zunubansu ka nuna musu aljanna idan mutum ya yi imani da Allah Allah zai bashi rayuwa mai kyau a duniya da lahira ba wai sai an ce lahira ba kamar da wadansu suke tunani kuma ka tsoratar da shi daga azaba Allah tun da nan duniya Allah zai azabtar da kai kafin ka je Allah ya azabtar da kai hissan wa ma'anan ya baka ƴaƴan da basu da albarka su fitine ka ko su kashe ka matan da basu da albarka Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kada ƴaƴansu da dukiyarsu fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyar kafirai da ƴaƴansu su ba- su burge ka su kawatar su- su- su kawatar da kai an gane ko inda ma yuridu Allah an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana so ya musu azaba da su ƴaƴan ba su da albarka dukiyar ba su da albarka kuma suna cikin fitina kaga sai ka tsoratar da mutum to sannan kuma musulmi ma ana tsoratar da shi a nuna mai sako sako da addini bai da kyau in kuma yana yin wani abu wanda bai dace ba in kaba'ira ne a tsoratar da shi in shirka ne a nuna masa shi ba musulmi bane sunan musulmi yake to galibin wa'azi ana hada kwadaitarwa ne da tsoratarwa sai in an ga wani hali wanda mutane suka shiga ciki kwadaitarwa tafi sun shiga cikin tsoro kwarai to sai a kwadaitar da su in an ga kuma sun yi sakaci kwarai sai a tsoratar da su amma an fi son a hada tsoratarwa wato da wato kwadaitarwa wannan ɗaya ne daga cikin asalibu da'awa suna da yawa ba za mu iya sha makance su ba asalibu da'wa fil qur'an asalibu da'wa fi ahadithin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da yawa al wato al asalibu al mustanbata waɗanda za a min alkitabi was sunna waɗanda za a istinbati su to don haka dai uslubi na da'awa yana taimakawa wajen a karɓi da'awa idan baka iya ba zaka isa mun matsala ina tuna wani misali da wani malami ya bayar ɗan ƙasar Morocco yake bada labari wani doctor ne eh, wasu mutane suka je da'awa a ƙasar Kenya to akwai wani sarki sai ya karɓi musulunci ya da zai karɓi musulunci amma sharaɗi su ba su yin yanka yanka wanda ake ma namiji ya girma sai sai su musulmi suka ce mishi to yana daga cikin sharadin shiga musulunci sai an yanka yace a shi yana son shiga musulunci amma bai son ai mai yanka suka ce a sai an yanka ko da aka jima masu da'awa na kristanci suna kusa sai suka ce su addinin su ko ba a yanka ba ana shiga kawai sai shiga kristanci
subhanallah kaga babu usulubi na da'awa domin shi ka bashi ya shigo musulunci al'ummar sa ta shigo daga baya sai a san matakin da ya kamata a dauka in ma bai yi yankan ba dai in ya zama to musulmi ai yafi to wani sai ya nuna a'a eh, sai an yi musulunci 100 bisa 100 kaga abu ne wanda ke kawo matsaloli dan haka dai kuma irin waɗannan matsalolin suna faruwa sai dai mu yi fatan Allah subhanahu wataala wato ya shiryar da mu gaba daya wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai eh, nukta ta gaba shine dawabitud da'awa na'am dawabitu da'wa mafi yawancin su mun kawo su na farko shi mai da'awa ya zamanto yana da ilimi ya an ce dawabit sune qawaid kana da ilimi na biyu kai don Allah ko ba haka ba na uku kai lokacin da ya dace na hudu kai wurin da ya dace na biyar ka san sifofin wanda za ka yi ma da'awa na shidda ana bukatar ka san yaren da ya kamata ka yi masa magana tunda bai yiwa kai da'awa mutane ba su yin yaren ka kurmanci bai yi dole sai an koyi yarurruka shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata yanzu kaga ake tarjama ta alqur'ani da yare daban-daban na duniya saudiya suna ɗaukar wannan nauyi da sauran kasashen musulmai yana taimakawa domin wanda bai jin yaren ka ya za ka kai masa da'awa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ba mu taba turo wani manzo ba sai da harshen mutanensa yaren su ake nufi don ya bayyana musu tunda in babu yaren abin ba zai yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka turo shi cikin larabawa da yare larabci yake musu magana to amma da yake shi da awarsa za a yi taksisin ta tunda an ce ba a taba turo wani annabi sai da yaren mutanensa to sai a yi taksisin annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nan so shi saboda annabi Musa Fir'auna ba bani Isra'ila bane duk da yake wasu rawayoyi suna cewa shi bani Isra'ila ne amma shiga burtutayi da yawa dai sun tabbatar da cewa Fir'auna ba bani Isra'ila bane ba kirti ne amma da wani da yare annabi Musa ya masa magana kaga ba za da yaran bani Isra'ila ba da yaran sa zai masa magana haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'awarsa ta shafi kowa to kenan ko ba za mu ce da larabci ɗaya zama da abadan da yawan mutane ba su zajin larabcin kenan yannan yana daga cikin abin da ke nuna wajibi ne musulmi su tashi su koyi yarurruka don wani yaren ko da akwai masu jin su ba musulmi bane ko ko ba su da bukatar su yi addini aiki ko ba su da ilimin da za su yi addini aiki kenan koron yarurruka ba bid'a bane abu ne wanda zai kai addinin musulunci gaba da tarjama ba bid'a bace abu ne wanda zai kai musulunci gaba tare da mamuna da nasoshi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci ɗaya daga cikin sahabbai in ban manta ba Zaid bin Thabit ya je ya koyi yaren Yahudawa saboda rubutu da karatu da kuma sanin makirci da wasu abubuwa to kaga dan haka sanin yare ba wani abu wanda bid'a ba yana iya taimaka maka wajen amfanuwa wato ka amfanar da kanka da addininka wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi malam mun ji wa'annan ka'idodi na da'awa mun sani kuma da'awa zo kira ga wannan addini namu na musulunci addinin rahama na'am kira zuwa ga Allah madaukakin sarki na'am tana da fa'ida Na'am.
muna son mu ji wa'ansu daga cikin fa'idodin to alfawaid fi dunya wal akhirah da'awa zuwa ga Allah tana da fa'idodi a duniya tana da fa'idodi a lahira amma a gurguje saboda lokacin mu ba yawa ne da shi kwarai da gaske ba shine cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi abubuwan da suke sa ana yin da'awa na farko mutum ya ɗauke ma kanshi nauyi al-khud- al- al-khuruj min al-uhda mutanen bani Isra'ila waɗanda suka aka ce kasu yi wa'azi Allah subhanahu wata'ala ya ce wato qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun mun yi ne ma'aziratan ila rabbikum dan mu yanke uzuri tunda in azaba ta zo ba za a bambanta wanda an nagari ba da wanda ba nagari ba in ba a yi da'awa ba wala'allahum yattaqun tana yiwa kuma su ji tsoron Allah baka san wanda zai shiryuwa ba tana yiwa ma wani sai bayan mutuwa ka zai shiryuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawan mutane sai bayan musulun muturarsa suka musulunta to inda bai da'awa ba fa yace a kai mu kafirai sun yawa kaga an yi banda na biyu ana yin da'awa saboda bi saboda yankan hujja a gaban Allah ran tashin alkiyama rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah ya turo manzanni mubashirina wa munzirina suna masu bushara suna masu gargadi li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul dan kan mutane zaman to suna da hujja wanda za su kafa gaban Allah bayan manzanni wannan hujja wacce ce su ce Allah baka turo mu manzo ba shi yasa Allah yanke wannan hujja yace walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin in ba dan da musiba ta same su ba su ce a Allah baka turo mu manzo ba Allah ce walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza in ba ran wato inda an halakar da zuciya a Allah mu ai ba a turo mana manzo ba to an turo manzo in babu manzanni akwai malamai sun gada abin da suka gada kuma sakon Allah yanzu ga internet nan da WhatsApp ya isa ko ina sai wanda Allah bai so ya jiya ba amma dai hanyoyi sun yi sauki ina fata an fahimce ni to daga cikin fa'ida kuma ta da'awa shine ana sa tsammanin mutane su amfana fa zakkir in nafa'ati dhikra kai wa'azi wa'azi zai yi amfani sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa wanda mai jin tsoron Allah zai wa'astu wanda bai jin tsoron Allah kuma zai afka cikin bala'i amma dai an gaya masa gaskiya shi yasa Allah ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanin masu mu'min masu imani kuma inda ana da'awa to tsinuwa Allah ba za ta zo cikin al'umma ba don al'umma da tabbar da'awa za a tsine mata lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu daga cikin abin da sa aka tsine musu ba su yin wa'azi shi yasa yan azaba ta zo to kenan ba za a bambanta ba tsakanin nagari da wanda ba nagari ba domin dole sai an yi da'awa idan ana yin da'awa da yawa daga cikin mummunan ababen da suke abkuwa cikin al'umma za su ragu amma rashin da'awa sai abin da ma al-munkar yakunu ma'rufan wal ma'ruf yakunu munkaran takhtallu al-mawazin abinda an nagari ya koma ba nagari ba wanda an mugu kuma ya koma nagari sai abubuwa su lalace yau idan muka duba da'awa ce ta duka canjin da ake samu a kasashen musulmai a gwamnatoci da kuma zamantakewa da harkokin duniya gaba ɗaya ta fuskar da'awa ce inda babu da'awa an ka zamana ruddut da komai ya riga ya rikice a lahira kuma za a samu aljanna in ka bi Allah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa zaka samu aljanna zaka samu alkhairin duniya da lahira ta fuskar da'awa alkhairin da ake samu bai da iyaka wanda mun dan bada misali ne wallahu alam Allah ya saka malam da alkhairi malam sai wata tambaya eh akwai waɗanda idan suna cikin wadata lokacin da za su ci su yi da'awa na'am amma lokacin da suke cikin tsanani na'am ba sa yin da'awa na'am malam mun gani annabi yusuf alaihi salam na'am lokacin da yana gidan kwaso yayi ma waɗanda suke tare da su da'awa na'am da'awa har suka ce ina naraka minal muhsinin muhsinin sannan ƴan uwa ta da suka zo yayi musu da'awa mhm lokacin da yake cikin na'am wadata na'am lokacin da ya hito daga gidan kwaso na'am shi ma haka nan suka Na'am.
ce ina naraka minal muhsinin muhsini na'am to ya mu za mu ci game da wannan eh wannan abin da zamu ci ita da'awa ai ba a cewa ga lokacin da za a yi ta duk lokacin da dama ta samu yin ta akai duk lokacin da dama ta samu za a yi da'awa annabi yusuf ya yi da'awa a gidan kasa wannan yana nuna ma ko a gidan kasa kake zaka iya yin da'awa kakka ce a'a to tunda ina gidan kasa ta rayuwa a tuhuma wani laifi ni tunda yake shi ba wani laifi yayi ba amma ko da kai laifin ni to bai hana kai da'awa saboda dan adam duk mai kuskure na sannan da'awa a'a duk yadda hali ya kama in dai kana da iko matsalar iko ce wani da misali yana zaune a gari yana da damar da zai yin da'awa to yanzu kuma jarin shi yana da matsala koko kasuwancin shi yanzu ba ba na ba na zama bane yana yin balaguro ne to kaga shi da awar shi ba laifin shi bane halin da ya shiga ciki ne sai mu rinka bambantawa tsakanin wanda da yana da dama da wanda bai da dama sannan mu gane cewa a'a ko a balaguro kake kana iya kai da'awa a gidan kaso kana iya kai da'awa a cikin jirgi in kuna tare da wani kana iya kai da'awa ita da'awa bata keɓanta da wani lokaci ba duk lokacin da dama ta samu za a yi amfani da ita ban sani ba kuma fahimci wannan da kyau sannan kuma a da'awa ba ana nufin sai kafiri ba ko musulmi ne kuke tare da shi kana iya ka fahimtar da shi wani abu na addini wanda kake ganin kafi shi fahimtar sa da dalilai sai iya karba kayi da'awa mana ka nuna masa wata hanya ta alkhairi Allah ya kyauta
Allah ya saka malam da alkhairi malam sai wannan aya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira Mm.
menene alaka wannan aya da da da'awa to wannan aya tana da istinbatat da dama bari mu dauka mu gani ko lokaci zai iya bamu na farko malamai suna iya dauka aya su yi istinbatin mas'aloli da dama akan ta wannan aya ta qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin qul kace idan muka zo a ilmu sarf asilin shi uqul ne kaga an shafi alif an shafi ainun kenan qul ful qul kace a wajen malaman usulul fiqh nan al'amru yufidul wujub in Allah umurce ka da abu wajibi ne sai an samu dalilin da ke nuna ko qarinar ke nuna ba wajibi bane qul ka ce hadhihi sabili wannan hanya ta ce wannan ya nuna as-sabilu duk da yake bai da ta'un a larabci na iya zamantowa namiji na iya zamantowa mace yuzakkar wa yu'annas kaga nan qul hadhihi sabili bai ce hadha sabili ba amma a cikin suratul a'raf sai ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila bai ce yattakhidhuha ba to qul hadhihi sabili kace wannan hanya ta ce ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ad'u fi'li mudari'i ne yufidu at-tajaddud wat-takrar ayi jiya ayi yau ayi gobe ayi tayi sai da anka koma ga Allah Allah ya amince mu da akan wannan amin to addu'un nan yana nufin kenan za a dage a ci gaba da yi ila Allah zuwa ga Allah ba ana nufin ba akwai wani mai kira zuwa ga Allah tunda eh, Allah a kida ahli sunna yana sama a ce to bari mu tashi mu tafi sama zuwa ga Allah kamar yadda an ka ce fafirru ila Allah ko yo gudu zuwa ga Allah ba ana nufin a a tashi akwai yadda za a yi aje a iske Allah ba amma ne ila Allah wasu malamai sun ce zuwa ga Allah kenan wannan yake nuna ana yin da'awa ne don Allah kenan ikhlasi ko kuma ad'u ila dinillah zan kira zuwa ga addinin Allah sai ya zamanto abinda malaman wato na hausa ce an yi hasful mudaf an gane ko an aza mudafun ilaihi kina a wurinsa ko kuma ad'u ila Allah abinda malaman usul fiqh suke cewa dilalatul iqtida domin sai an kaddara wani abu kinan ma'anar za ta fito ad'u ila dinillah ko kuma abin da ya kama da haka ko ala wato abin nan ila dinillah ko ila sunnati rasulillah duk dai za su iya dauka tunda ba su bambanta ba to ila Allah zuwa ga Allah kenan za a yi da'awa ne don mi don Allah kenan wannan zai baka ikhlasi kai istinbatin ikhlasi fi da'wa to nan kuma sai mu yi aiki da al-mafhum duk da'awar da ba zuwa ga Allah bane to kuma mafhumul mukhalafa ta saba ma da'awa zuwa ga Allah na farko ne na kira ila nafsihi zuwa ga kansa kansa yake son a girmama shi yasa yana yin da'awa zaka iske shi idan mutane ba sa girmama shi sai ya dinda da'awa ya shiga wannan kungiya ya an bashi babban matsayi ya tsaya da an kwace wannan matsayin sai shiga wancan in an bashi wancan an kwace shiga shi saboda ba wai da'awar ta dame shi ba musulunci ya ci gaba a inda dai ake bashi matsayi yake wani kuma yad'u ila usratihi yana kira ne zuwa ga family kinsa a girmama su sai ya buɗa kungiya ta da'awa ya nemo yan gidansu duk ya basu manyan manyan matsayi ya ce mutane ku to zuwa ga aikin addini kuma ad'u nan zaka kaddara annas da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta shafi duk duniya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a dan haka ba za a ce za a kira waɗansu mutane a waɗansu ba a da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shahi dukkan al'umma in ka takaita ta ga wata al'umma ka koma addinin yahudanci sai a kira ba yahudi kawai wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara kenan ba famikin ka bace zaka kira zuwa gare ta don a girmama ta ko ko a'a in ba a ba yan gidan ku matsayi ba cikin kungiya ko wani matsayi na addini kai ba za ka yi aiki addini ba kenan ba da'awa kake ba wani kuma yad'u ila qabila zuwa ga wata kabila kamar yanzu alƙaumiyya al'arabiyya da aka kirkiro Sheikh bin Baz ya yi littafi na ƙadul ƙaumiyyar al'arabiyya da'awa ta abin nan kana iya kiran ƙabila ka dan Allah ya ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anzir ashiratakal aqrabin ka kira ƴan uwanka kai musu da'awa kuma ka kira laraba kai musu da'awa amma ba shi ke nuna da'awa ba dan a girmama larabci ne da larabawa a'a a kira su ne su ma su bi Allah don babu wanda asaman alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan anka ce za a kira zuwa kaumiya to an koma zuwa ga jahiliya kenan kowa ya koma zuwa ga kabilar shi ina fata ana fahimta ta shi ko addini ba na kabila guda bane ba na kasa guda bane ba na jaha guda bane ina fata an fahimci ni na kowa da kowa ne dan haka kaka kira mutane zuwa ga kabila ko kuma zuwa ga wani yare qaumiyal arabiyya kenan yanzu idan za a kira zuwa qaumiyal arabiyya sai a tattaro larabawa to yanzu imamu al-bukhari ba balarabi bane kuma musulunci aiki imamu shatibi ba balarabi bane ya musulunci aiki da dubban malamai wanda suka musulunci ake wannan ba laraba ba amma yanzu an za a kaumiyar arabiya sai a nemo balarabe duk inda yake da balarabe musulmi da ahli sunna da dan bid'a da durus wasu waɗanda a can irin kasar wajen lubnan kinan da falastin da arna yanzu ya za ya ce wanda musulunci ne ake yi a tattaro arna ka ce arne dan shi na cikin kabila ka ka jawo shi ga manya-manyan mahadarta alkur'ani da malaman hadisi da shari'a su ka watsar da su ina zance musulunci yake wannan tad'u ila alqawmiyya la ila alislam sannan kuma la tad'u ila laun gakka kira mutane zuwa ga wani wani launi domin wani zai kira farare ko ya kira bakaki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam bu'itha ila al-ahmar wato ila al-ahmari wal a'jam ila al-ajam wal arab an tura shi zuwa ga laraba kuma da mutanen da ba laraba ba ila al-ahmar wal aswad da fari da baki duka kowa bawan Allah ne dan haka kaka kira mutane zuwa ga launi sannan kuma kaka kira mutane zuwa ga mazhaba ta fiqhiyya saboda sabanin fiqhu an yadda da shi amma kuma kaka ce dole sai mazhabar kaza a bi imam malik bai ce dole sai an bi mazhabar shi ba shi da kanshi yace sahabbai sun yadu dan haka in an saba mazhabar ka ba wani abu bane in dai ga dalilai ba wani abu ijtihadi ne sun kai Allah ya gafarta musu inda suka yi kuskure kuma Allah ya gafarta musu inda suka samu daidai Allah ya ba su lada da mu da su duka haka muke fata sannan la tad'u gakka kira mutane ila daula zuwa ga wata kasa don Allah bai ce mu bi wata kasa ba cewa mu bi alqur'ani da sunna la tad'u ila jami'a gakka kira mutane zuwa ga ta jami'a saboda babu jami'ar da za a cewa ita kaɗai ce ake samun ilimi cikinta a alkur'ani da sunna za a bi ba wanda ya yiwo karatu a wata jami'a ba sannan kuma gakka kira mutane ila ta'assub ila jam'iyya gakka kira mutane zuwa ga ta'assub na jam'iyya kungiyanci ka kira mutane zuwa ga kungiya yana da kyau kungiyoyin sunna ya halatta su yi aiki daban-daban tunda duk sunna ce ake ma aiki koko misali akwai wani shi ba cikin kungiya yake ba amma yana da awa zuwa ga sunna ba matsala there is not problem ba dole bane kowa sai ya bi karkashin ka ya aiki tare da kai amma wannan yana musunna aiki wannan yana musunna tana yiwa wannan a wata kasa wannan a wata kasa wannan a wani yanki wannan a wani yanki daidai ne ba dole ba wanda bai cikin kungiya ko guda yana musulunci aiki shi ke nuna cewa ba Allah yake ma aiki ba ina fata an fahimce ni kuma waɗanda suke da kungiya ba an ce sun yi kuskure bane idan aka bar musulmi a tarwatse abin ba zai yi kyau ba dan haka kowa ya yi ma musulunci aiki gwargwado kuma kan kowa ya tohamci cewa wani ba musulunci yake ma aiki ba tunda alkitabu was sunna ake kira zuwa gare shi da haka la tad'u an-nas ila ta'assub ta'assub al-jam'iyya gakka kira mutane zuwa ga ta'assub zuwa ga jam'iyya mutun yana ahli sunna amma dan ba kungiyar kake ba koko dan ba shiga wata kungiya ba sai ka koma kana adawa da shi to ina zancen kuma imani kaga akwai matsala to dan haka kuma gakka kira mutane ila hizbu siyasi zuwa ga hizbi na siyasa kai wani party na kake son a yi ma aiki idan Qur'ani da Sunna suka dace da son party partin ka ka yadda idan kuma Qur'ani da Sunna suka saba ma ra'ayin shugaban partin ka ko partin ka kai baka yadda da su ba to wannan ai kuma kira kira mutane zuwa ga hizbu siyasi gakka kira mutane zuwa ga mantikar ka yankin ka kai in yankin yankin kana ga shugabancin kungiyar addini to ka yadda in ba su bane ka fita kenan ba addini kake ma aiki ba yankin ka ne kake ma aiki ko ko in dan garin ku na ko dan famin ko an ka ba jagoranci ka yadda da aikin musulunci akai in ba shi ba baka yadda ba ko ko diyanka kai in danka na ko dan family dinka ko dan kabilar ka yake ba musulunci aiki ka yadda in ba shi bane baka yadda ba kenan ba musulunci kake kallo ba kai wato wani kusanci ne kake kallo to duka irin waɗannan mukhalifa li ad'u ila Allah mai da'awa zuwa ga Allah ko yana cikin kungiya ko baya cikin kungiya duk inda wanda yake ma Allah aiki yake shi yana fatan Allah ya taimake shi musulunci aiki sai ai at-tanafus la at-tahasud mu yi tanafus mu yi riganganto wajen aikin alkhairi ba mu koma muna yakar juna ba don mu rusar da juna ka gani sai kaga wani kuma yana kira ne zuwa ga kansa amma a fakaice saboda mi saboda shi bai yadda ba akwai mai musulunci aiki in ba shi ba wani kuma yad'u ila aljumud ya nuna cewa ijtihadi ya kare babu malamin da zai ijtihadi yoshi Allah ce maka babu malamin da zai yi ijtihadi daga karni na hudu ya kare wani kuma yad'u ila ta'assub al'usuri yana kallo wani shi bakin abin da dauka da'awa ra'ayin malaman da suke raye a yanzu tare da shi su kadai ne an malamai waɗanda suka gabata su ba malamai bane wani kuma yana zuwa zuwa ga ta'assub zuwa ga abin da ya gabata shi in dai ba malami wanda ya gabata ba shi bai da akwai malamai a yanzu ba a'a za a hada ne malamai na da sun yi ma musulunci aiki na yanzu suna ma musulunci aiki a gaba kuma za a samu waɗansu sai a hada madi da hadir da mustaqbal kakka kira mutane zuwa ga ta'assub zuwa ga wani abu a'a ka kira su zuwa ga su yi alqur'ani da sunna aiki kuma kowane ne an kace maka na musulunci aiki in dai akan alkitabu sunna ne ala fahmi salafus salih to kai masa fata na alkhairi wanda bai gane ba kuma ka kira shi kai mai fatan shi ba ya gane yazo ya aiki to dan haka irin waɗannan ababen da suka shigo alwala wal bara ana gina shi ne akan imani da wato da sunna shi yasa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yace hatta alhitan hatta wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wal ard duk wanda ke cikin sammai da kasai na halittu yana mai imani neman gafara malami saboda mi saboda aikin Allah yake yi to kai a ce a ce sammai da kasai da abin da ke cikin su suna mutum neman gafara kai ka koma kuma kana adawa da shi ai na ka samu wannan mala'ikun da ke dauke da al'arshi saboda imani suke ma mutane addu'a rabbana wato alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu al'alaqa huwa al-iman mala'iki bai samu Allah da adam na sabo amma su Allah ce wa yu'minuna bihi sun yi imani da Allah wa yastaghfiruna lilladhina amanu kuma suna neman masu imani gafara Allah ya faɗi masu imani waɗanda suka gabace su suna neman musu gafara wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman Allah ka gafarta muna ka gafarta wanda suka gabace mu da imani amma siyasatul hadm wal bina wanda turawa suka shirya a kasashen mu duk shugaba in yazo sai shi roshe abinda wancan yayi ce wancan bai iya ba shi ko wannan in yazo ya roshe wancan to yanzu a da'awa shi in mutima wannan mazhaba ake son a dauka duk abinda malamai suka yi na farko duk busu iya ba sai ka rusar da shi kaka zo ka azana ka kai ma kenan yanzu wani yazo ya ce kai ma baka iya ba to yaushe za a yi ba musuluncin aikin siyasatul hadmi wal bina'i wannan ba zai kai mu gaba ba sannan kafin ka zo kai mu duk malaman musulunci hukunci abu na farko wanda ake bukata kai mukaddarta kana yin nakadi abinda ka samu ka same shi daidai wa yake da tabbacin niyyarka ta Allah da annabi ta kai wa zai shaida ka cewa bayanin kuskure da ka yi na wani malami tsakaninka da Allah ka yi wa yake shaida ka wa ya sa abin da a cikin zuciyarka banda Allah na biyu wa ya yadda da iliminka kai wane ne iliminka wa ya yadda da iliminka ilimi ne haka zo ka yi hukunci ga malaman musulunci gaba daya wani na yarda da iliminka ma dabar shi musulunci ilimin naka ma sannan hukuncin da kakai kai wane ne ya yadda ma da hukuncin ka wace kotu ta wane na ya baka dama haka yi malamin musulunci hukunci gaba daya wane na ya baka wannan hukunci ina na ka samu dalili aya ko hadisi wanda ya baka ka zo kai duk malaman musulunci hukunci duka waɗanga abubuwa ana buƙatar sai an san su sannan manhajin da kake da shi akan naƙadi muƙaddarta tana yawa akan kuskure kake kuma tana yawa abin da ka faɗa daidai ne shin me yasa baka tattauna mas'ala ta ilimi ka nuna inda kuskure yake dole sai ka kira sunan malamai da littattafan su da garuruwan su da kabilar su da wane ne da wane ne kai wanga manhajin na naƙadi a ina ka samo shi duka waɗanga abubuwa suna buƙatar dole sai an tattauna a kansu shi yasa da awa zuwa ga Allah tana buƙatar basira lokaci ya zo kuma mu ƙare mu bayani kan wannan aya ba muna in insha Allah ta'ala in an jima sai mu zo mu ƙarasa bayani kan wannan aya sai mu shiga cikin maudu'in mu na ƙarshe a wannan rana insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله